إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in waga sha Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗo mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan ku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaqa kashi da yau muna subdu 19 ga wata na Rajab hijira shekara 441 wanda ya dace da sha hudu ga wata na uku shekara 2020 daidai Allah muna mafaka a yanwa kamar yadda aka saba insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka ima lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka a yan uwa kayan kwara karanta akwai tambaya biyu duk da kayan nan kamance su ɗaya yanzu ne ma kusan kayan unzo ɗaya kuma kayan haka ne shi wanda yake magana a yanzu iya maganar don allah a yi nasiha ga yan uwa malamai wanda iya magana dai abinda ya shahe shi ne na mu'amala da iyalan shi ya yi yayi to ya ga mai zai kai malami da kira na matan mutane da sunan almajirai shi to shi da wani gaskiyar magana a irin masala da dan ya yi jajen malamin ko malaman amma shi ma bangaren gyara da ya kamata a yi ka fara magana ita kanta uwar gidan don iya da wahala shi wanda yake irin wannan aikin kamar zaman ɗan kasuwa ne ka ce riya kan cin shi ko an kilin ya zo ya kore shi shi ne matsala kaga da wahala mutum ko da ƙwaya yake saidawa ka ce mishi in kilin ya zo ya kore shi inda misali ƙwaya ne to su ma gaskiya irin wannan malaman da ka ambata masu hakan masu irin wannan tsubu ko harkar mata da wuya su iya shurara mu ko da mun yi maganar ba shi da wani abu da wuya abin ya tasiri wanda ina tuni wani lokaci a nan rediyo amfani na yi wani bayani irin wannan na 'yan duba da yadda suke yaudara mata da hadarin da yake ciki ina karewa a ran nan wani washe gari wani mai irin wannan aikin kasate na musamman a kaina ya yi ko gidan rediyo amfani ya ba mai gadi ya bani a ciki irin wannan bayani ne yake iya cewa ila kana wahala ne kurin ko kun haɗi mata ba za su ji ku ba sai ya kama misali lokacin da kake bayanin wannan wata mace ta zo nake cewa kin ji abin da malam ila yake cewa jira kyale shi Allah yace a lokacin da suka ce kana hira ta kama muka shiga ɗaki bayan kayan da magana da ita kuma ta ban kuɗin kuma abin da baka magana a takaice dai dan uwa irin masala babban abu kai kokarin ji hankalin iyalanka da musu nasiha su ji tsoron Allah irin wannan mu'amala ta zuwa gidan malaman tsubbu abu ne mai hadari mace ko da biki niyya ba sai ka shiga wani hali shaidan babu wani shaidan da ce shi shaidan ya karin shaidan ne duk imaninka ba nan sallallahu alaihi wasallam iya magana cewa in dai namiji sun kaɗaita da mata da ba tashi manzon sallallahu ya ce shaidan da ukun su ne to yan wa idan manzon da Allah ya ko ya ga mana wani abu ya ga mana hadarin in dai an kaɗe ta da mace da mijinta ba muharraminta ba ba mijinta ba to la ba wani imaninki ko kai imaninka da za ka iya kauce ma shaidan wajen gama fitina kuma fitinar ta wakana su dewa an a wurin shari'a ne ta zamanin ko ta gargajiya irin wani abin ya sha wakana a yi ɓanna ta wannan hanya wallahi wallahi a wannan satin wata iluwa take mu irin wannan bayanin ita ta shiga halin ne da mijinta da komi ta ce wallahi malam ba da niyya bani niyya ko ɗaya kurin daga wajen wata biyan bukata ta ce wallahi na sa kaina cikin hatsarin zina a wajen neman biyan bukatun ta ce wallahi kwanan mace zaje wallahi ta yi mamman mata ne ce ta ce ta ce ta ce wallahi ta wallahi tun da ba ta taɓa yi ba ce ba taɓa ta ta tun ma tana ƙuce ba ta taɓa zina ba ta yi ayyukan tana cikin alamun kun ba ni zina ta mace wallahi wajen dai hanyoyin na yawon daura dai ta ce wallahi ga ta shiga hali har ta riga ta ƙare ta yi ta da yamma wuta an kuma mai kai haka nan taka waccan doka kin shiga ɗaki da kin sai malam ko boka ku bi daga cikin ɗaki kuma wannan malamin in malamin bokan ne ko ne kina yin magana shi ɗari saman ɗari da wani gaba ke da zaki sai an yi kaza har ma a baki tsoron lokaci don haka abin da ya ga mata ku yi tsoron Allah irin wannan kaɗaitaka da maza mijin da ba naki ba wajen biyan bukata ko da komin girman ilimin shi ba wani ilimi a nan babu wani ilimi kan lamarin mace da miji ki kauce ma shiga ɗaki daga ke sai mijin da ba naki ba shi kun nasiha mu ta ma matarka kamata nasiha ta yi tsoron Allah irin wani abun Allah zai koda kai baka Allah ya ganinta ga ya mata Allah na ganinta Allah na ganinta abin da lokacin zai tabo za ta san baka so boyewa take amma ka samu labari kuma ka kai abin da ka to kenan ta yi tsoron Allah ko ka Allah ya ganinta wannan shi ne wanda sai mun dukkan mata su yi tsoron Allah da yawa ba zan ba sani ba amma dai ana yi to muna fata bangaren matan da farko su yi tsoron Allah su kuma su yi wannan dama ai sun san abin da neman kuɗi ne kamar ka ce dan kasuwa mai sai kwaya ya kwantin kwayan kawai ma bajin ka zai ba amma dai mai rabo zai bari tabbas yan wani haɗari ne kuma hallaka ce ɓata al'umma ne shari na cikin al'ummar wani abubuwan Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da iyalanmu da matanmu gaba ɗaya kuma su ma masu yin Allah ya shirya da su gaba ɗaya da mu gaba ɗaya shi gaba na ba bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wani bawan Allah ne yake tambaya wani bawan Allah ne ya kira yanzu yake tambaya cewa bayan gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku abinda yake tambaya cewa kamar wannan cuta da take ta zamani dinnan cewa kamar akwai waɗansu masallatai a wasu ƙasashe an cewa masallacin juma kamar ba za a yi sallah an rihe masallacin juma wai wannan ya halatta
an wadala a yi tambayar da za ta amfana da kowa yanzu maganar rihe masallaci a wata ƙasashen an ce bai halitta ba za ka ce bai halitta ba su kasar wannan hukuma wata kuma tana aiki da yanayin kasar ta wani lokaci ma ba masu kurin abu ne na ahwadi dai kurin ko kyama da addinin ban mu dauko wani abin wata kasa daban in ce haramu ne to ka ji ce misali ne ko ka ce haramu sau sawasa na kana abubuwan wanda inda misali ya shahe mu ne nan ke mu ce a gaskiyar magana ko a nan inda a ce misali musulunci bai hana ba musulunci ya hana haduwa inda ka san ana alloba ka shiga mutane a musulunci akwai wani magana ba na bane tura kayan bature ya gano epidemi ya gano ana ana ana abun abun kwantaji abun wanda yake wanda yake cuta ta wani contamination ta abu tuni musulunci ina ga tun hijira karni hijira sha hudu ce zuwa sha hudu sha uku umar bin khattab umar ya zama khalifa umar bin khattab radiyallahu anhu ya zo zai tahi zai je wajen komandodi wanda suke sham suna fafatawa wajen bude sham ya ta yi shiga sham bakin iyaka a sarar su game da komanda abubuwan zubin jara abubuwan zubin jara shi abubuwan zubin jara shi ne komanda kin musulmi a wancan bangaren an zo an haɗu za a shiga aka cewa alloba ta wakana a ƙasar sham ma a nan tsakanin shi da kanan abubuwan zubin jara da umar bin khattab a shi tattaunawa da tawaga ta 'yan sham komandodin sham da su umar shugaban mummunai amil mummunai a wancan zamanin za a ta yi ya za a yi shi wasu yan nan su ce a umar za ka sa al'umma musulmi cikin haɗari na alloba ce su ce a umar za ka yi gudun ƙadara ne umar shi tsaka wahala ya sayin da zai sunan su ce tsoron ana gudun ƙadara sunan su ce umar zai sa cikin haɗari abu ya cakuɗe umar ya kirayi muhajirai ya musu shawara wasu ci ayi wasu ci gawo ya kira ansar ya kiya tsahi ya kiya sabbi sabbin musulunta shi dai karshe bayan tattauna Umar bin Khattab ya ga cewa ya musu magana cewa zan tambaye ku idan a wannan ga kwari binin ɗaya da ruwa da ciyawa da komi kana da dabbobi kwari ɗaya da ruwa da ciyawa kwari ɗaya ba komi ba ruwa ba ciyawa a ina za ka yi kiwon dabbobinka mun san a kowanne dai kana cikin kadara ta Allah ina za ka yi na suka ce a za mu kai namu cikin mai ciyawa da ruwa ya ce to haka gaskiyar magana hukumcin da umar kiyasin da umar ya yi kenan bai sa al'umma cikin haɗari ana nan an yi magana hega abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf radiyallahu an hega shi ya zo ana wannan tattauna ba idan yanke ta ba ya ce akan me ake tattaunawa suka ce kan mas'alar shiga wasu shiga umar sham wansu ce zai shiga wansu ce kai shiga me kan shi ne ake ya ce wani abu mai sauƙi ma ita annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan maganar alloba idan alloba ta wakana a wata ƙasa yace na ciki kai huta na waje kai shiga umar ji alhamdulillah ya gode ga Allah bayanin abin da so ya daidai da sunna to yin wa take kenan musulunci bai hana ba riga kai sauransu ko bai hana ya hana shiga marar hatta manzo Allah ce kakku gama kakku sa misali raƙumi a wancan zamani mai kasawa ce kakku sa cikin masalahiya annaba hana yi kenan irin wannan mataki an yi ta kama Allah kiyaye mana an doka akan dalili ba cewa misali an yi an yi kaza ko laihi ne ko kyakkin addini ne tunda abu akwai sauki a musulunci na haka na amma maganar hukunci ya dace da waye yi hukuncin kuma shi mai tsakani ga Allah za a diba me gaskiyar magana me ne shi Allah wa'adam kuma mai ce haramu ne ko kaza ne sallah ta kama ga ruwa ma ka sa sallah ko sallah gida ha kira sallah ce sallah tafi bitukum ko sallah gida yanku ruwa ma ina kenan balasa a mai cutarwa wannan yan waya dace ga shi mai sa Allah sani shi kuma da irin matsala daga ciki amma ba ne komi ba da nan goyon lahi ne akwai matsala hana zawa a sallar jami'i wallahi alam ta haka ci gaba na'am malam sai tambaya daga wani bawan Allah shi kuma yana da gaishe ku bayan haka yake tambaya cewa kamar a game da abin da ya shahi kambun baka shine yake tsoro ya ce wai kawai wata adda zai irin gai
to kambun baka wanda muke cewa mayu a Hausa ko baki shi mu jama'a a wasa mai ta ba na'am to a takaice kandun baka da farko yawan mu sani so da yawa wani abun iya cikin al'umma kuma ana cutar da al'umma da dama da yawa an cutar da al'umma an bata ma wata jama'a asali an bata musu iri hatta kai arme ana kuma da kun da jahilci kurum me yan wace wakana ne wa an ce gida ga wasu wani mayu ne suna cin mutane suka bincika wasu ka ce ba mai gaban suka ce amma ta kai an bata wani gidan bincike da na yi kan wannan mas'ala kan wannan abu dalilai da dama wallahi wallahi da yawa ka taba ji an ce ga wani mai gidan saraki gidan manyan gari ka taba ji ko gidan wani gidan gidan masu kudi sai daga baya su kudi gaba sai ka su kudi gaba an kace asalin mai tare ganta kullum bako ne talaka yan wani me yake wakana asalin ana akulla da yawan maita ɗabi'ar wanda san fali abin cuta ta sabro sabbin sabro yaro ko babba ya kan yi sabbatu ya kan maganganu marasa fa'ida marasa ma'ana iya cikin mana lahiya iya cikin shan lahiya ta masara balle ya kan kama sunan wani wanda ya sani ko daga jin tsoron yaro ne to idan aka yi mugun katari yaro iya zaɓin ciwon sabro ko babba iyaye sai ya kama sunan wani bako a garin ko a unguwar wani wani wani to idan ka kuskure ya mutu kai kuma mutuwa bai in mutu zai za ce wani maye ne shi kenan balla ga ka tabar wanda ya mutu ko bai mutu shi ke ba mai kunta da maye da ya cinye shi matsayin da yawa haka aka wa mutane kullum su maita aka bata musu iyalai har yau wallahi duk da wani abu ne mai yawa mafi yau shine kurin kurin ba kona gari talaka ne daga kaka zuwa kuna ce da mutu iya ya mutu da yawa da mutu ya zai bari ta zai mutu ake da yawa ka mutu ko ba mutu ma sai a ce ai wani mayu sun kama shi shi kudin zai masa tsara ne wallahi na fali to wannan da yawa aka mutane aka kulla masa maita a gidansu abin har ya bi su kaga wannan akwai cutarwa amma maita da musulunci ya sani ita ce Allah subhanahu wataala manzo Allah tabbatar kana yakan halitta wasu bayi da wani dayi a idansu idan suka kalli abu suka tanka ba su albarka ba wani abu ya samu illa ko menene wannan shine musulunci da shi kun shi kullum ba gado kuma shi ma mai shikin bai san ba iya da sai in ya kalli abin yawa kan sani ba gado a ce dan wani yayi kaza a ko malati ne ko ki samu kowa wata halitta ta idan wasu bayan Allah wannan shi ga na biyu he na uku akan samu wasu matsawa wannan bale a nan yamma akan samu wasu masu tsahi ne su ta asu mayu ne ko sakin mayu ne iya kurwa ka iya kama kurwa ya zama tun ha aqida amma an kama kurowa ne wani ya rike kurowa ne duk wani abu na jahiliya zo wani zama na wani kuroka ga kan kuroka wani zai kama kuroka iya cikin aqidun jahiliya kurowa na hannuwa ne duk wannan abu na jahiliya kamata mu bar su to maganar yan wa maganin irin wannan kaddara matsahon ne masu yin sihirin ne kaddara mai wancan kandin bakan ne na hakika manzo Allah karantar da mu irin wannan azkarakin in mutum iyayen su Allah zai kiyaye shi daga sharrin mutum ko aljanna menene na harko karanta ma'awazat ban sallah asuba lazumci karanta qul huwallahu qawa uku qul a'udhu birabbil falaq qawa uku qul a'udhu birabbin nas qawa uku bayan asuba bayan magriba ma haka ko ce uku uku azhur la'asar da isha ko ce daya daya qul huwallahu daya qul a'udhu birabbil falaq qawa daya qul a'udhu birabbin nas qawa daya bayan sallah azhur la'asar da isha amma da asuba da magarba uku wannan insha Allah wa Allah zai kare ka da dukkan sharrin mutum ko insha Allah kuma me insha Allah hakan nan maka insha Allah innan kuma yara ne a sasa a gaba a karanta musu addu'a da manzana sallama yace tun annabi Ibrahim yake ma diyan shi Ismail da Ishaq shi manzana yana Hassan da Usaini ta kariya ga yara in yara da yawa ka tasa a gaban ka ka karanta ko ko keke musu u'izukum bi kalimatillahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama wannan shine inda yaro guda ne namiji u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama namiji mace u'iduki ɗaya kenan u'iduki bi kalimatin lahi tamati min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama mata ne kadai u'idukunna بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة in wa duka bambancin farkon ne kurin namiji guda u'iduka mace u'iduki mata u'idukunna maza u'idukum in su biyu maza ko mata u'idukuma amma sauran duk ɗaya ne u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama illa wajen hama da lama kada ce lama ko lahama a akwai ma ma masu tura buga a turanci m a ash'alafan m a ash'alafan ma ma ajin ma kin ma ta ma ha ma ma ana jin kenan hada ɗarmi wannan shi ne sha'allahu wannan iya ba da kariya ga yaro ga dukkan wani abu mai dahi ne mutum ne aljani ne duka Allah kiya yaran ka mana fata wani Allah ya kiyaye mu kiyaye iyalan gaba daya amin amin malam sai wata bayar Allah ta ce an mata waya ne aka tambaye ta ita ma ta ce to kai ta tambaye malam wai wani malami ya ce kamar za a samu kwai za a za a in an samu kwai sai a karanta a jikin shi karanta ko a rubuta dai ko an karanta ko a rubuta karanta ce za a yi so bakwai ina ina da idafi da da wata aya wai saboda maganin yara mata kan a yi musu yayi wannan na ji damu wani a hanyar whatsapp an kwamita wai a wannan za a rubuta a cikin kwai agoga a farjin yarinya agoga ayo qur'ani agoga gidan wutsari wannan shi ne shi ne shi mun ki ba kullun ki ba labarin wannan shine sharrin da tsubbu shine sharrin malamin tsubbu irin wani aikin haƙi kan zama lalani gane ko an dauko ayat qur'ani an rubuta jikin kwai an goga gidan mutsari wai wai kare da nace wai wai in zo sai mata kamar na sabar kwan wani miji bai bai mata komai dole sharrin tsubbu ne ba wannan si kurin sharrin tsubbu ne kurin a wulaka da sunan Allah kuma a saka daili kai ka an san an kafurta ka ka ka ga sunan Allah da mutsari kai kai mu me me kai sunan Allah na abuwa wani a waiwai a wani kuma a farji naji abin Allah kiyaye ruwa miki nasiha kake haka nan wannan abin shirme ne sharin da tsibi ne kuma abin zai ya halaka ki shi ya halaka yi tsoron Allah ki wa da yake addu'a kuran ki wa yake addu'a Allah kare ta sharin da nasiha nasiha da addu'a Allah kare ta alama sai lafi zuriyati ba rukuni fiya ki zama ta addu'a amma wani kwai waye kwai bai kare wannan wannan abin shirme ne kuran he ma ki abin zai halaka da ki ki sunan Allah kin goga gidan wutsari Allah kiyaye amin malam sai wani shi ma yake tambaya cewa akwai wata addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada cewa idan mutum iya da bukata zai karanta kuma sai ya faɗi bukatar shi a wurin Allah ya biya mishi na suna da yawa na shi ke nema a biya mishi a ɗan wata kace haɗa su ga wata nan ita kuma wata neman aiki take so eh, wai addu'a da zata ringa yi da dare saboda ta samu aiki
to a yan uwa cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanar da mu waɗanda da asma suna fada uhu biya Allah iya suna kyawawa ya ce fada uhu biya ko roki Allah da wannan sunaye duk bukata ka a duniya ko ma menene za ka kira Allah da wannan sunaye da ya hudu sai ka gabatar da bukatarka ta neman aiki ce ta neman arme ce ta neman kuɗi ce sai ka ɗauki na ɗaya sunayen Allah wanda Allah ce a kira shi da su kuma da lokaci wanda yake da istijabar addu'a tun da ka ɗauki lokaci mata muhimmanci misali daga cikin sunan Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya Allah amma kullum ma mu sani ita addu'a manzon Allah bai addu'a ba ta hawa sama sai amma sai an wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam ayi salati na ibrahimiya misali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ɗaya zuwa goma ko ɗaya kai ko kai goma wannan shine idan kai wannan kenan ka gabatar da wa annabi salati in so daga cikin suna Allah ya gabatar da wani imma ya hayya qayyum ko irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai da yawa an kai ba kai ga an kai kai sai a daga hannu a gaya ma Allah bukata da ya tabbata manzara sallallahu alaihi wasallam iya cewa ku roki Allah udu la antum qulubun bil ijaba inna la inna la la taji min qalbin ghafil lillahi ku roki Allah kuna da yaqini Allah zai karba bukatarku manzara ce Allah bai karba addu'a wanda yake gafalalle iya addu'a hankalin shi a wani wuri daban Allah bai karba addu'a shi amma ku roki Allah kuna da yaqini kenan kai da yaqini ka kira Allah da fata Allah zai biya bukata ka sa wannan wannan niyya ko dan koma menene a ɗauki wannan lokaci na sujada ko cikin dare balle sulusun dare na ƙarshe wanda muke ce a yanzu ƙarfe dai uku din aka dai uku tashi ga zuwa ƙarfe biyar mutum ya tashi lokacin Allah ki cigiya ina mai roƙo ina mai addu'a ina mai tuba ana mutum washi ana cin kori wannan an wa ɗauki lokacin mutum ya kawo bukatun shi ga Allah da wata Allah biyan bukatun shi shi ke na ci gaba na'am malam sai wani ke tambaya cewa ina hukuncin mutumin da namiji wanda zai fitsari daga tsaye bayan haka ya wanke gaban shi sai ya je alwala ya sallah to shi tsari a tsaye ya dace da wuri ba a ce kai tsaye ya dace a wani wurin a tsayen ma shi yahi kaucewa bata jiki da sauransu ya tabbata a sunna yin haka in ta zo wurin da ya dace aka ba lahi bane ba amma tsari inda aka samu nutsuwa da kaucewa a yi shi a tsugunan to akwai wani wurin a tsayen shi ne ya dace ma in ya tsugunan ya matsala shi dai ke ala kullu hal kan mutum ya yarda wutsari iya kuma mushi shine magana dan koma wutsari hadari ne iya kenan akwai rashin kulawa rashin kulawa da wutsari misali wata ruwa ta bukhari ka hadu ruwa abinda inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gwada mu yazo wajen kaburi a cikin wannan kabarin guda biyu ana musu azaba akan wani abu da yake mai sauki na wajen mutane amma mai girma ne a wajen Allah menene abun da suka suka rena yace daya ana mai azaba ta kai aka gwada manzo ana azaba da ake musu dan muhimmancin aka kantar da al'umma yace daya annamimi ne iya yawo da gulma da kwarmato yawo ya ke magana wannan wannan iya yawo dai da an ce gulma ko kwarmato yawo da tsegumi cikin al'umma ɗayan kuma ya ce bai ya kare kan shiga da wutsari kenan ba ruwan shi wutsari ya taɓa shi kuma bai wankewa ka kenan da abin da zai kai ko kana tsaye ne ko tsugune ne kana wutsari iya komo ma baka wanke haɗari ne wannan maza da mata dole a kula wutsari ko da ya fatso ya ya taɓa mutum ko mace ko namiji dole a yi ƙoƙarin wanke wannan wurin da ya taɓa don a kauce ma zama da najasa rashin kulawa iya sababa azabar Allah haka nan kurin ma kwatsi ta kama shi da neman a kauce ma bacin jiki da wutsari ko kaya Allah wa alam na malam wannan mai mai addu'a ne ya dawo shine yake tawai da aka daga hannun aka yi addu'a wai akwai shahawa ko ko
to ayan tambaya ta yi na ce mai daga hannu da kuma ni ce mai ga shawa kuma mutane sun ce ko ne ai na san da magana sare kullum ga tsaya abin da ga maka kuma yan uwa masalan shafa huska malamai sun yi magana kan ta da dama akwai ruwayoyi da suka zo amma ba su da inganci ne samun sai ga cewa ma ba wani ba ba da muhimmancin shawawa abin da yake kanshi abin da inganta ka daga hannu Allah subhanahu wataala manzo na ga cewa Allah inna la yastahi inna la karimun yastahi Allah yana da karamci ya kuma bawon shi an fa dai ilai dai an yi duma sifran Allah iya kuma bawon shi daga hannun shi ya milo maka hannunka zero ba komi kenan daga hannun shi ta fita sunna wannan kuma shawa na kama kuma mu domo ba ne ai bila hanci da hanci kuma ka shawa ta bi tabbatar shawa ba shi sa ku tsaya kuma abin da ga maka eh to malam mai tambaya na gaba yake cewa wai ana iya yin taimama a gida kuma a shiga masallaci a yi sallah
eh in wanda ta kama misali wanda yake ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana tayammum tana matsayin ruwa inda wanda yake bai iya ruwa ruwa gaba daya wanda akwai masu kawo na suka ce sala bi sala wannan ra'ayin wasu malamai suke ga cewa ana yin da kai tsaye ba iya yake na ta masallaci amma gaskiya magana manzala tun da ya da tasiri da ruwa duk wanda bai iya yin arwalla sai tayammama kan dalilai na ta hanta ruwan ko ba ruwan yana iya ta masallaci illa wani abu in ya zo irin wannan abin in ya zo kai maimakon ka shiga cikin irin rigimar in dai a masallacin akwai jimin kai sallah a taimaka shiga mai matsalai mai zai kura ya lafiya ga ba ruwan ruwan ruwan shiga sabanin malamai Kai taimaka.
nan dai ba mu ce kai ba mu ce akwai matsala ko kai masallacin kai taimaka shiga masallacin ba shi kenan ba amma kai wanda a gida kace mai bai sallah ko ba ta yi ba shine maganar kura wallahi wallahi
to mai tambaya na gaba yake cewa wai idan aka yi alwa- mutum ya yi alwala ya ci wani abu me ya kamata ya yi ya kurkure bakin shi ya sallah kuma ko da kurkure bai bata sallah sai dai ya bar mustahabbi gaskiya dan shi kurkurar baki mustahabbi ne ba wajibi a can ai misali na ce wani abu wanke baki ma an sanar na shiga sallah a abin kurkure baki na ko wanke baki na ba ba ta ba ba ci da sallah sallah ta yi sai dai amar abin da yi eh kuma na ina maganar nama da kuma ne ha maganar nama da kuma aka ce wai in ka alwala wannan ta ka sabuwa ka ta ko Ah, sai aka ci sabuwa kai kai kama ita wannan yan uwa akwai mas'alar da ake kawowa ta arwalla tana warwarewa saboda cin nama da kuma wani abu ya shahara duk da matsalar mu a nan ɓangaren masaba ta malikiya suna kawo cewa bata warwarewa kamar gaskiyar magana mazhaba masu kantan warwarewa suna da hujja mai ƙarfi saboda a cikin littafi cikin littafi masu inganci a saman ƙasa bayan ƙur'ani sun sai musulmi akwai ruwar jabir jabir ya balla ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tawaddu minhum ibn ku yi arwala in kun ci nama da kun wata ruwa an sun yarsu layi an tawaddu min minhum ganin mace la Ku- mun ci mun Allah dan mun ci nama ganin dabbobi ce a an tawaddu minhum ibn ce na tawaddu ne ku yi arwala in kun ci nama da kun kenan annabi sallallahu alaihi wasallam karara ya ce ku yi arwala in kun ci nama da kun dole akwai tawili akwai ba kai wahala ruwa karara ce kuma ingantatta na'am.
akwai wata kisa ta shahara a makon ba ta da tushe hadisi ko da ifi illa kun kirkira kirkira wai hisu ce masu cewa ba a sake arwalla da ci namar raƙumi a adam abin da aka yi ya sai an yi abin amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana bisa bi magana ba amma manzo Allah waya wannan magana ne wata rana ana tare da sahabbai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an salla an kare sai ya ji wani iska ya ji wani iska dan kada ya ware kai ya ware wani cikin sahabbai ya ce tashi ka sake alwala sabo- saboda a kare kai ji kumiya saboda kumiya sai manzo Allah ce to kowa ji alwala bayan an ci kuma an ci nama da kumi ne sai aka ci tsayimi annabi ce kowa ji sake alwala wai shi yasa aka ce a yi alwala da- amma ba dan matawar wani ba da a ruwa wani asiri ne wannan wannan wannan wannan magana in an an ce mai a Hausa tatsiniya ce tatsiniya ce khurafat ne bai azali ba ruwa ko da ifa ko da hira ce wani tsara ko yanzu abin kamar kuma gata ko tana yawo ha wasu da tawon wanda bisu tace magana No.
cewa dalilin wani ya iska ne aka haka tatsiniya ce ba shi da sanadi ko mu ta ifi illa kike ya gurin korin annabi ya ce wanda ta nama na raƙumi saki a wannan kun kai ka huta urhunka in kana ga baka tabbata na me ba in ci to ka saki a wannan me matsala
to wannan eh, mai tambaya ta gaba take cewa wai matan da suke araman miji guda wai suna iya tantamna da su da su da mijin nasu wai dangane da ku- eh, eh, wajen kwanciyar mai
ai da abin da shi gida na mata ne na mata ne da mijinsu suna ita tamana ai shawarar ta cin gida ce da abin da shi mijinsu suna ita tamana don abin shi su miji ne da mata da abin da shi ba ta tamana kan komai su tamana ko wajen kwanciya ni ka za ka za don na ba na tsala komai mata ne da miji kwaran
to mai tambaya na gaba wai shafa'i da wutiri ana iya yin su wai zama ana iya yin su wai zama guda
me yake yin zama guda eh ana iya yin zama guda zama guda hanya biyu ce akwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma akwai da akwai dan ba hana ta ba da manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam ya hana kakkutamta magarba ma'ana shafa uturun kamar magarba kenan me aka hana in za ka yi raka uku shafa da wutan gija ko an hana annabi ya hana ka zo ka yi raka'a biyu fatiha ka da sutul a'lakin ka ta kuriya ka zamana ka yi tahiya ba ka yi ba sallama ka tashi irin na magarba ka kawo ta uku annabi ya hana a kwatanta a yi magarba biyu ko a kwatanta wutari da magarba kenan ba a haka na irin na magarba amma dai a yi sallama in kai raka'a biyu ka yi sallama bayan ka yi tahiya ka tashi kawo ɗaya abin wannan ya yi wanda shi ma ana yi ba hana ba ka yi raka uku a jere ba zama wannan annabi ya tabbatar da yin wuturi da ba zama raka uku har raka biyar da annabi ya yi ba zama duk ya tabbata sunna wannan kenan ba abin da ko aka hana gurin ba a irin na magarba amma ana iya yin raka biyu a yi tahiya a yi sallama a kawo raka ɗaya ta wuturi ana iya raka uku da zama guda kurin ba a zama a zaka a ƙarshe a zama ta hiya sallama shi ke yayi wannan yayi kuma ya tabbata sunna annabi yayi rakoni da yawa kun ya zamana
na'am ga wata malam sai wani bawan Allah shi kuma yake tambaya cewa kamar idan ladan yana kiran sallah an ce ka dinga maimaita abin da ya faɗi wai in ya zo kalmar as-salatu khairun minan kai kuma anan ne zaka ce imam ka ce maka falak ulu musulman kudan falak ka hudin da ya hudi ba haka mai ka hudita an ka zo wajen zo salatu wajen salatu ko kai ma kai ma salatu karu ne haka aka ce kahudi ba anan ba anan ba anan ba shi a ruwa anan biware ba ce kahudi yanda yake hudi wanda ya ji mai kiran sallah ya hudi yanda yake hudi ai ladan da ya ce salatu karu ne ko ai kaga wajen hayya da sala anan he bayani anan ya ce kai wajen hayya da sala kai ka ce la haula quwwata illa billah ana ya ka ga amma anan ba hudi ba ka gane ko to wannan shine magana ko ka hudu da hudu shi haka ba mun saka ka hudu yin da hudu kamar ka ce aslata khairu khairu min nawm ka hudu ko na'am sai wani shi kuma yake tambaya cewa kamar mutane ko in ce samari masu jan wando haka wai sallar su ya take
to yan uwa mas'alar jan wando daban kan sallar daban ruwoyi da ake magana kansu suke da inganci maganar dabin da ke kasa da tuha ko na izar kasa da idan sau a wuta wasu ce saboda he don girman kai dole wa abun ga mutum irin abubuwan mutum sa ka irin wani sabanin iyar hadari ka ɗage kayan ka kai kai ka idan sau abin da yake kawo masu cewa idan sau ba sallah akwai ruwaya wajen ganin cikin wannan malamin kata ala wannan malamin mai radda sali na kata akwai cikin maganar kitabun libas cewa annabi ya ga wani da isbal ya yi sallah ya ce ka je ka sake arwallarka ka sake sallah to wannan ruwaya ba ta inganta ba inda ta inganta ne za a kawo hujja da ita a ce isbal babu arwalla babu sallah kuma ba sai mai ka magana arwalla kaga ba magana amma bai ma ba a takace da daman inda abin ya inganta zama kan halin tawili to ruwayar cewa wanda ya isbal an ce sake arwalla da sallah ba ta inganta ba balle ba kuma kenan amma dai bai daciya mutum ya shiga irin wani abin ka huce idan sau na suturaka ka daga ta sama da haka ya yi kubuta daga shiga hani kuma ya yi kuma da mashi ya yi tsarkaka ya yi hatta tuwa kana taka ta da ta saukin saukin lalacewa amma ne gare ka zama amfani gare ka wajen sunna kuma wajen tuwa ka kata saukin lalacewa wallahi wala
kamar wannan mai tambaya na gaba yake cewa wai nau'in munafunci wai ɗaya ne wai in ba ɗaya ba ne wai kala nawa ne
na wuce abu ne mai yawa ila misali a nan ka misali halaye na magana karya an haka bincika wanda mutumin da alamun gano na wuce za haddasa kaza wa za a da halafa da tumna kanin gasa shi in yi alƙawari in yi magana haka diddigin ta karya ce in yi alƙawari he ya saba an haka ba shi amana sai ya ci amana wata ruwa waza hasan fajar in yi rigima bai jin haƙuri wannan alamomi ne me yan wata kace muna huci zaka ce zuciya abin da ke zuciya daban ka bayyana da abin da zaben zuciya ka ka bayyana da imani ne kawai a ƙasa bakar imani to na ce gano alamu wannan sai ce ga alama kaza amma duka a jumjum na huci kurin ɓoye ka hurci a zuciya shine muna huci kurin shan ba mana wuce illa alamun suna da yawa gano haka shine kuna ta kace gwanan to sai ci gaba da cewa wai kamar yanzu mutum wanda zai nuna ba ai mutane shi na kirki ne kuma in yake banta kamar a waya shi sai ya dinga kalle-kalle da da abubuwa na saba ma Allah wai shi ma wannan manahuci ne wannan saban Allah ne laihi ne kuma idan iya kazan shi na kwarai ne shi ma akwai nau'i ke- na manhaucin kenan ya abin da yake ɓoye na shi mummuna ne akan na bayani nau'i ne na manhaucin eh
to wai eh, sai wannan suke eh, take tambaya cewa wai ina gaskiyar magana cewa mai ciki ko mai shayarwa in suka ba in suka ciyar wai ba ya san rama azumi ba
eh yan uwa kullum magana mu san da maganan magabata in yazo ba ya ture su illa a ce ga abin da mu anan aka yi aiki ko maza ba kaza wannan magana inganci ya tabbata bangaren ruwayoyi daga abdullahi bin abbas daga abdullahi bin umar wanda ya samu kamar fiƙi suna na sayyid tabi ko haka na abu malik ko ya samu wannan littafin irin tamamul minna zai kuma maganin magabata kan wannan mas'ala balle wannan sabon guda biyu sun yi fatawar hata ga iyalansu idan haƙiƙa in kula Allah ya san gaskiya ba a yura Allah in haƙiƙa da gaske azumin ta kasa yi saboda ciki to wannan sun ba da dama kan ƙarshen wata aya fahimta wata aya ita ma an mata rangwame za ta ciyar da abinci kan bacin azumi ba sai ta rama ba wannan wanda ciki hana ta azumi haka wanda yaro zai hallaka yan uwa akwai nan maka ga Allah san haƙiƙa zai nawa mace yaron ba azumin take ba amma za ta bar yaro a gida ta tai wajen aiki yaro ya wuni ya shan nonon wata madara ko na alawa amma sai azumi za a ji kaga nan ba ka nan ba gaskiya tunda yaron zai iya rayuwa ba nonon ki kina da dama ku saya mashi madara ya kasha wuni guda yaushe kuma zai ce idan azumin sai ya ajiye shi na Allah ya ajiye shi a ci ba iya yi kan ganin akwai akwai uzuri gaskiya akwai ba uzuri babu babu wannan kenan a takaice bai dacewa amma inda dalili tabbas yaron bai zai halaka in mutum ta yi azumi ta ma'anar za ta iya ajiyewa ta ce da abinci kuma balle kuma rashin lahiya cikin ya hana ta azumi baiwa an ce mata kar ta yi ko ta ba ta gaba ta iyawa sai ta ajiye azumi in tsakanin Allah kan akwai wannan fata wannan sabon kuma ta inganta ga wannan sabon guda biyu cewa za ta ajiye azumi ta ciyar da abinci ba danyen abinci ba muddi guda Ba muddi fala guda, ita- falakin abinci abincin zama guda na mutum zai ce koshi zama guda kan bacin azumi guda ba mudu ba eh ba muddi ba Allah wa'ala na amma da sai wani ke tambaya cewa kamar mutum iya cikin masallaci aka yi magariba iya nan iya tsumin har sai isha'i ta to da aka yi kiran sallar isha'i wai ya tashi ya tahiyatul masjid shi da tattalin sai dai akwai nafila sai zai iya akwai nafila ta sunna bayan kiran sallah na isha shi zama na fi iya yin ta amma zai masu ana yin ta wanda shigo ne aka hana kai zaman sai ta shi da masu nake yana dama da ya tashi sallah nafila ta nafila ta ta rawatib ta bayan sallah ta bayan kiran sallah isha ta kayan isha na iya yin ta na'am to sai ta ta kiran sallah ba ta ba ta rawatib ta ba akwai ta bayan sallah isha ta kayan bayan kiran duka kasan dukkan sallah bayan shi akwai akwai nafila na'am.
wannan nafila ce zai yi ta bayan kiran sallah na iya yin ta
tambayar shi ta biyu ce masu kamar dani bace bane kun azanin salatu duk tsakanin kin sallah biya akwai da ya kama akwai sallah ya shiga masu kamar wannan da majina a war- a masallaci wai wannan ba na ci sabon mene me da mazina kamar shan majina haka amma jina ba kiranta najasa gaskiya sai dai a ce ka samu ta ce ka to a masallaci ta mu tana iya cewa tohi a masallaci laihi ne maka fara shi ka binne in kasa ce to ne ba ka kaman kanka a saman karo saman tafi ka zo kai ta kai tohi sai wani laihi ne bai dace kai gaskiya magana wannan bai dace yi laihi ne kuma dan wani ga lokacin mu ya zo Allah kai mu sai sai insha Allah na bayan kare goma insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته